yau muna ranar alhamis bakwai kenan ga watan rabi'ul awwal shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ya zo daidai da goma sha biyar ga watan nuwamba shekarar miladiya dubu biyu da goma sha takwas hukuncin ubangiji ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin babin azumi babu siyam a karatunmu da ya shuɗe mun tsaya daidai ina na mun yi wala yi samu yau shakki ya safa da himin ramadan ko yajuzu siyamuhu litatawwu'i wan nadari idza sadafa ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية فإن ارتفع النهار ومن يقرأ توفد مالا ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان من يوانا شابا أزم رانا شك دومين وي yarwaniyarci fassara mana ihtiyazi da rigakafi ko yawa dan ai rigakafin azumi wato in ta kama ranar ranar azumi ne shi ke yadda muka faɗa wa wancan karatu cewa yau mu shakki ta ce ranar talatin ga watan sha'aban wa ya dudu siyamuhu li tatawwu'i wa nazari idza sadafa ya halatta kuma a asunci wannan rana yau mu shakki li tatawwu'i don abin don azumin tatawwu'i wa nazari ko bakance idza sadafa in ya dace ne dacewan mana idan ta in ya dace da ranar ta ɗau'in mutum ne kamar wanda yana ta ɗau'in litinin ko alhamis kuma sai ya zo ranar ranar shakka ranar talatin ga watan sha'ban sai aka waye gari ba a ga watan ramadan ba ishirin da tara ga wata washe gari talatin ga wata sai ya zama alhamis ne shi kuma ya saba yana azumin alhamis shine sadafa ya zo ya dace da azuminsa ko ya zo ranar litinin ne dafa ya dace da kuma an waye gari litinin ko kuma ya yi bakance cewa zai yi azumi a ƙarshen wata bai ayyana wani wata ba ne ba kuma da aka waye gari a talatin ga watan sha'aban ba a tashi da azumin ramadan ba sai yanki shawara to tun da dai ba a ga watan Ramadan ba kuma dama na yi bakancan zan yi azumi ƙarshen wata to azumin bakance na zan yi shi gobe to wannan ma babu laifi domin ya dace ne da bakancansa ba wai yana rigakafin Ramalana ba ne wannan ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana azumi ranar shakka kamar yadda malam din ya faɗa la yusamu yawm shakki li yuhtafa bihi min ramadan ba azumi ranar shakka to faɗi ma cewa don ai ihtiyatin ramadan da shi ya nuna cewa kenan idan wani dalili ne yasa aka azumci ranar shi kenan kamar da muka misali ya faɗo litinin ko ta faɗo alhamis قال يتي ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية أنسو الإمساك كام باكي في أوله أفرق لانر أفرق ينين ثلاثين قوة شعبان شرين بسر بعد وتابا أقواي قري har alfijir ran talatin ga wata ba labarin wata Malam ya ce an so aika mai baki fi awwalihi a farkon yini, ana kar mutum ya ci abinci kar ya sha komai, ya ta haƙaƙan nasu ru'yata don mutane su tabbatar da labarin gani. Don mai yiwa labarin ne bai iso su ba musamman a wancan lokacin na da, babu waya, babu ba telefon, ba fax, babu wata hanya ta sadarwa. wacce za a iya samun labari ba rediyo da za a iya faɗa a rediyo ya shiga ko'ina sai dai a tashi mutum akan doki ko akan jaki yawwa ya je ya faɗa to kaga a irin wannan lokacin idan aka ce 29 ga wata ba a samu labarin ganin wata ba ai ba mamaki ta yiwu an gan shi amma je kadan ba zai yi wuya har ya iso wajen ku ba kaga irin wannan idan an wayi gari to irin su ne malam yake cewa an so su kame bakin su to amma me yasa wanda labari bai same shi ba bai same shi ba ba a ba a bauta Allah da shakka yawa abin da ya tabbata ya tabbata abin da bai tabbata ba bai tabbata ba asali shine ba wata sai an ce an ganshi haka idan mutum ya waye gari matukar ba sakaci yayi ba idan sakaci yayi misali 29 ga watan nan bai tsaya ma ya mai da hankali musamman irin wannan lokacin irin wannan lokacin da 29 ga wata ga rediyo nan ga talabijin nan ga wayoyi nan ga whatsapp ga facebook ga suna hanyoyin abubuwa amma rana tana faduwa waiwayarsa ba caji ya kashe ta kawai ya je kwanciyarsa ya tabbaci bai tashi ba sai ana kiran sallar ko ana ikama na asuba sannan ya tashi haka wani akwai sakaci cikin lamarinsa sannan yana tashi kuma ya ce shi ya saba kafin ya je masallaci sai ya sha faro bari ya sha ruwa a wannan ganganci ne cikin lamarinsa ya kamata ya kamata an same shi a masa bulali bayan ya kiya mai da hankali akan labarin wata kuma sannan ya tashi ya ce kuma ruwa zai sha ruwa to amma wanda ya yi iya bakin kokarinsa hanyoyin labarin nan duka ya kasa kunne ya ji BBC ya ji America ba labari kuma shi iya damar da yake da ita kenan dan rediyonsa dattijo ne baya WhatsApp baya Facebook yayi hamma yayi hamma har goma ta wuce labaran Kaduna ma an gama ba labarin ganin wata ya kwanta yayi baccin sa ya iya kokarin sa to wannan idan ya waye gari ba bukatan ya jira samun labari ba ruwansa in zai karya ya karya Allah ba idan labarin ya iso shi a hanya saboda ina idan ya samu labarin ma dai ba shi da azumi tunda bai kwanda niyya ba to shi kenan kawai karya abinsa in labarin ya zo masa sai ya dora kama bakin akan karyawa akan mamansa wannan shine zancen gaskiya sannan idan mutum ya kasance ya fi haka wayewa da waya a hannunsa da facebook da whatsapp da waye to shi kuma kun ga uzurinsa shi ma ya fi uzurinsa bai kai na wancan dattijon ba, shi ma za a ƙara matsansa yana da wasu hanyoyin ba sai rediyo ba, to shi ma ya ƙare iya hanyoyin da ya san yana da su, har bacci ya dame shi ya bacci, to wannan ma an yawa yi gari, to yana iya ci ya sha, har sai san da labari ya same shi, tunda in bai ci ya sha ɗin ba ma labari in ya same shi dai kame baki ne ba azumi ba ne. kamar da muka rinjayar a karatunmu da ya shuɗe. Don haka ba yi da wata ma'ana, tunda ya yi iya bakin ƙoƙarinsa bai san labarin wata ba, to ba wata ma'ana ya wayi gari kuma ya kame daga ci da sha tunda ba azumi ba ne. In ya so daga sanda ya samu labari cewa jiya fa da daddare an ga wata, to daga wannan lokacin kuma sai ya kame daga ci da sha in ya so, tunda yanzu labari ya same shi. To nan faɗin malam ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية أن سوكا مباكي أفركن ينين ثلاثين غوة شعبان ليتحقق الناس الرؤية دمتني ستبت دلابار غني فإن ارتفع النهار إذن wato yini ya ɗaukaka rana ta fito wato a hantsi ya taso domin annaharu shine lokacin da daga fitowar rana an gane ko yinin da ya fara daga fitowar rana shi ake cewa annahar al-yawm yinin da ya fara daga ketowar al-fajr shi ake cewa al-yawm haka dukkan wuni al-yawm ne annahar ne sai dai sun bambanta wajen mafara al-yawm yana farawa ne daga asuba daga ketowar al-fajr annaharu daga hudowar rana haka ne yace da yace fa indarta fa annaharu wato idan idan idan yini ya ɗaukaka bayan rana ta fito ma an hantse rana ta yi zafi walam tazhar walam tazhar ru'yatun ba wani labarin gani da ya bayyana gari ya waye har hantsi yayi amma ba labarin wani labarin wani gani da ya bayyana wa mutane afara nasu sai mutane kawai su su karya wannan magana da malam yayi muka ce duk da shi ma cewa yace an so ba ce yake wajibi bane an so yace awwa aka zance mai inganci babu wata falala domin abin da aka ce masa an so aka danganta shi da istihbabi akwai falala kenan babu wata falala dangane da mutum da wayi gari bai samu labarin ganin wata ba kuma ya kame ya ce bari ya jira ya samu labari ba wani abin da na sani na falala a cikin wannan abu saboda me saboda azumin nan ana fara shi ne kafin alfijir yanzu ka waye gari alfijir ya wuce lokacin fara azumi ya wuce kuma ba ka da labari inda ka samu labari ne hukunci ya hau kanka to baka samu labari ba don haka asali shine ba ba wata kawai in ya so in labarin ya iso ka shikenan ka tare shi a hanya Malam ya ce, Wala yuftiru man zara'ahu qai'un wanda amai ya rinjaye shi, azuminsa bai karye ba, illa an yi alija khurujahu fa alaihil qada'u illa an yi alija khurujahu fa alaihil qada'u sai dai in yayi kokarin magance fitar tasa ya yi ƙoƙarin magance fitar tasa, mana shi ya sa wani nasa ƙoƙarin, azumin ya wanda, wanda aman ya rinjaye shi, shi daban, wanda kuma da aman ya rinjaye shi sai ya taya aman, ya ɗan ji amai ɗin sai kuma ya ƙoƙarin ya fitar da shi, ko kuma ya fito ya ƙoƙarin ya mayar da shi, wannan ake masa mu'alaja, yawwa. ya ji shi maimakon ya rabu da shi sai ya yi ƙoƙarin ya fitar da shi wannan mu'alaja ce da haka wannan yunƙurin nasa na ya fitar da shi ya zama ya karya azuminsa ko kuma ya fito ɗin sai ya yi ƙoƙarin mayar da shi ya hauro maƙogoro ya zo baki sai ya mayar da shi don ya hana fitarsa wannan ma mu'alaja ce ya karya azuminsa فعليه القضاء zai rama. haka dukkan wanda amai ya rinjaye shi to babu ramuko a kansa kamar yadda ya zo a hadisi amma dukkan wanda kuma shine ya kakalo amai din ko kuma aman ya zo amma ya maye shi to wannan kuma akwai ramuko a kansa ya zo cikin hadisi Manzo sallama yana cewa man zara'ahu al-qai'u fala qada alayhi wa man istata'a falyaqdi duk wanda amai ya rinjaye shi babu ramuko a kansa, amma wanda ya kwakuli amai fal ya sosai ya rama. Malam ya ce, Wala yufsiru man ihtalama wanda ya yi mafarki azuminsa baya karyewa. Wato, nan yana nufin mafarki a yinin Ramadan. dama da daddare kan ba matsala har jima'i ya halatta, amma idan alfijir ya riga da ya keto, misali ya kwanta bacci bayan asuba, ko ya kwanta bacci bayan azahar, ko ya kwanta bacci bayan la'asar, ya ɗan gida haka kuma sai mafarki ya zo masa. Mafarki ba mafarki ru'ya ba, mafarki ihtilam, ne mafarkin jima'i, wanda ya kai shi ga fitan mani. to irin wannan mafarki sawa'un ya san lokacin da yake mafarkin ko bai sani ba don mafarkin zai iya zuwa masa ga nan yana ganin a mafarki zai iya yiwuwa kuma tashi kawai ya samu kansa a wannan halin to dukkan hali guda biyu ba sa karya azumi wanda ya mafarki azuminsa bai karye ba wala ta jama hakan nan wanda yayi ƙaho wanda aka yi masa ƙaho shi ma azuminsa bai kare ba wa tukrahu alhijamatu lil maridi khifata taghriri amma malam yace an ki yin an ki kafo lil maridi ga mara lafiya khifata tagrir saboda tsoron dima dima wucewa kar ya dima wuce ya kai shi ga karya azumi ya shiga imuwa wala Allah yana azumi idan aka fasa idan aka fasa wannan idan aka fasa wurin aka ja tsokasa aka fasa aka yayyanka to akwai yiwuwar hakan ya ɗauke shi ya shiga cikin ɗimuwa ko ya shiga cikin cikin wani yanayi na rashin lafiya a sakamakon jinin da ya fita a jikinsa wannan yana daga cikin wajahi da malamai suka yi ƙoƙarin wato fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa afṭara al-hajimu wal mahjumu wato al-hajim mai yin kafo wal mahjumu da wanda ake wa kafo afṭara sun karya azumin su shine wasu malamai kuma ga ga hadisai kuma da suke nuna cewa Annabi sallama yayi kafo yana azumi ta jaman Nabi sallama huwa sa'im ana hadisai barkace su zuwa kan haka yayi kafo yana azumi ga kuma hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai kafo azuminsa ya kare zahirin hadisin ihtajama abin aftar alhajim wal mahjum zahirin wannan hadisin yana nuna azumin mai yin kafon ya kare wanda ake wa kafon ma azuminsa ya kare kaga wannan tukunna kafin mu je maganganun magana malamai da suka yi akan hadisin sai mu duba mu a wannan zamanin akwai wani kafo da ake yi akwai wani kafo da ake a wannan zamanin wadda ba abin da ya haɗa mai kafon da, da, da, da ba abin da ya haɗa kafon da bakinsa, da hannu yake matsa shi. Wasu malamai suka ce abin da ake nufi da shi mai kafo azuminsa ya karye, ana nufin azuminsa yana dab da ya karye. Saboda bai gushe ba yana zuka yana zuka har zai iya zuko jini, ko ko yana zuka yana zuka har ƙarfinsa zai iya ya ƙare, a zo sai an ba shi ruwa ya sha. Ko kuma almahjum shi kuma wadda ake wa kafo, me ma'anar shi kuma azuminsa ya karye suka ce shi ma azuminsa yana dab da ya karye, ba ana nufin azuminsa ya karye ba. Azuminsa yana dab da ya karye, ta yaya shi kuma saboda ai dama jinya ta sa ake masa kafan. yanzu da aka zo kuma aka kafa masa nan aka zuka jini aka kafa nan aka zuki jini aka kafa aka aka zuki jini to akwai yiwuwar kuma sai ya shiga cikin wata wata wata dimuwa daga nan shikenan sai rauni ya same shi in rauni ya same shi sai ya zo ana cewa maza ruwa maza ruwa kawo ruwa ya sha kaga yanzu kaho ya masa sanadin karewar azumin to kuma annabi sallama dama yakan yi magana wani lokaci abinda yake zama sanadi annabi sallama wato yakan bashi hukunci kai tsaye na abin da zai sabbaba kamar yadda yace karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi kafin nan cewa yace wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda ya fada cikin shubuhohi to ya fada cikin haram kaga kenan wannan ya nuna kamar kawai shubha haram ne alhali kuma ba haka ba idan ka dubi fadin sakar ra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi zaka fahimci abu zai ce kamar makiyayi ne da yake kiwon dabbobinsa a kewayen wata iyaka ga gona nan ga ciyawa kuma ta kewaye gonar sai ya zama ya saki ya saki dabbobinsa suna kiyo a cikin ciyayin to ya shiga cikin gonar bai shiga ba shi ma nabi cewa ce yushiku an yarta a fihi ya kusa ya kiyo a cikin a cikin gonar don haka tunda shi kuma aka kamanta da mai da wanda ya auka wa shubuha ashe shubuhar ba ita ce haram din ba tana kaiwa ne kusa da haram kamar yadda Cin wannan ciyawar ba shine cin gonar ba, amma tana kusa ne da gonar. Da haka da yake cewa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram ayyushiku an yaqa'a fil haram. Duk wanda ya fada wa shubuhi to yana dab da ya fada wa haram, amma tare da haka sai kawai yace ya fada wa haram. Wannan usulubi ne na zance. Da haka nan da yace afṭara al-hajim wal mahjumu أي أوشك الحاجم أن يفطر والمحجوم كذلك me dukan ƙahon ya kusa ya karya azuminsa, shi ma wadda ake dukan jinin nasa, shi ma azuminsa ya kusa ya karye. Me zuka me yasa saboda ko dai karya zuki jini, ko dai iya zukan jini, ko kuwa idan zukan ya yawa tunda azumi yake ya galabaita a zuwa na kawo ruwa, shi kuwa fa wanda ake zuka, shi kuwa dama marar lafiya ne, ta yiwu a zuka a fasa, a zuka a fasa, sai fara jin hajijiya. Ya fara jin hajijiya, cikin zai shiga wani hali, daga nan sai jinya. Da haka a tahrir a nan ana nufin wato shiga wani hali ko hajijiya ko ko ko ko ko ɗimuwa wani rauni da zai same shi sakamakon rashin lafiya sai tahrir da malam yake nufi anan. malam ya ce wa min shurutu sihhati sawm yana daga cikin sharuɗan inganci na azumi anniyatu as-sabiqatu lil fajr niyya wacce ta rigaye al-fajr nan da malam yake cewa sharuɗa na inganci kamar yadda muka sani cewa su waɗannan sharuɗa akwai sharuɗan da ake ce musu sharuɗan inganci kamar yadda malam ya ambata yanzu akwai sharuɗa da ake ce musu sharuɗan wajibci akwai sharuɗa kuma da ake ce musu sharuɗan inganci da wajibci tare. Shi sharaɗin inganci shine sharaɗin da idan aka rasa shi to ibada ba ta inganta, amma zai yi wuta wajaba a kan mai yi. Amma dai yanzu idan ya yi ba za ta inganta ba a sakamakon rashin wannan sharaɗin. Sharaɗin wajibci shi kuma sharaɗi ne da idan aka rasa shi to ibada ba ta wajaba, ta yiwu kuma idan an yi da ta inganta, amma dai ba ta wajaba ba. An gane ko? To, kamar zakkar da ba ta kai nisabi ba. Mutum ya yi zakka a dukiyar da ba ta kai nisabi ba, idan ya yi zakka ta inganta ko ba ta inganta ba. Yanzu wadda ya noma buhu biyar, buhu biyar ya kai nisabi, sai ya kasa shi kashi goma. sai cire zarka, ta yi ko ba ta yi ba, ta yi. Sharaɗin zakka, sharaɗin wajibcin zakka bai cika ba shine nisabi, amma hakan ba zai hana ta inganta ba, kamar yaro ya yi sallah, in ya kai tamyizi, kamar shekara goma misali, sharaɗin wajibcin sallah a kansa, balaga, bai cika ba. amma kuma zai iya yi da inganta. To, sharaɗin inganci yana hana inganci ne, amma baya hana wajibci. Sharaɗin wajibci yana hana wajibci ne, amma ba lallai ya hana inganci ba. Sharaɗin kuma da ya haɗa wajibci da inganci, shi ne sharaɗin da idan aka rasa shi, ba ta wajaba ba, kuma idan aka yi ta ma ba ta inganta ba, kamar hankali. hankali a kowace ibada sharaɗi ne na inganci da wajibci gaba ɗaya. Idan aka rasa hankali, to, ba ta wajaba ba ibadar, kuma idan aka yi ta a haka cikin rashin hankalin cikin haukar ba ta inganta ba. Haka shi sharaɗi ne da yake tafiya da hannu biyu. To, anan da malam ya ce wa min shurutu sihhati sawm yana daga sharuɗan ingancin azumi, kamar malam yana mana bayani akan sharaɗi na inganci. anniyatu sabiqatu lil fajr niyya da ta rigaye alfajr sawa'un kana fardan aw naflan mala yake duk ɗaya ne farilla ne ko nafila anan da mala yace niyya da ta rigaye alfajr sharadi ne na ingancin azumi ma'ana duk mutumin da niyyarsa alfijir ya riga niyyarsa kun ga niyya ta rigayi alfijir idan alfijir ya rigayi niyya to azumi bai inganta ba ba a ɗaukan azumi bayan alfijir musamman na farilla ba a ɗaukan azumi bayan alfijir saboda annabi sallama ya faɗa la siyama liman lam yubayyitu siyama min al-layl babu azumi ga wanda bai kwanda niyyar azumi tun da daddare ba dare kuma faduwar rana dare yake farawa kuma yana karewa da ketowan alfajir da haka abin da ya rage da ketowan alfajir ko da bai fi kiftawan ido ba sunansa dare idan aka samu niyya a cikin wannan lokaci to babu shakka an samu niyya ingantacciya kuma azumi ya inganta amma bayan alfajir ya keto to ba a ba a niyyar azumi nan ana yi ne da wanda bai san kwata-kwata bai san da azumi ba bai san zai yi azumi ba amma wanda ya san dama zai yi azumi mun yi magana akai a wancan karatun magana akan niyya wanda ya san zai yi azumi shikenan dan ya makara a sahur bai tashi ba sai dai ji ana sallar asuba wannan ba zai ce bai yi niyya ba dama ya san zai yi azumi da ya san zai yi azumi to sanin zai yi azumi yardarsa da zaɓin sa cewa zai azumi shine niyyarsa ba wai ya tashi ya sahur ko ya tashi kafin alfajir ya sake jaddada niyyarsa shine niyya ba a yaji cewa zai azumi ana magana ne da wanda ko dai bai san wata ya kama ba sai da alfajir kafin ga bai san zai yi ba ko kuma macen da misali take jinin haila kaga kun ga bata san za ta yi azumi ba bata san za ta sai da alfijir ya keto sai ta ganta da tsarki kun ga bata san za ta yi azumi ba har alfijir ya keto to irin su ake magana da su to wanda bai tashi da niyyar ba to babu ba ba da azumi azuminsa ba zai inganta ba kamar yadda muka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala yace sawa'un kana fardan aw nafilan duk ɗaya ne ko farali ko kuma nafila haka malam ya ce kamar yadda yake a malikiya ba sa bambanta azumin farilla da nafila a babin niyya amma an samu sunna ingantacciya kuma tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambanta azumin farilla da na nafila a wajen niyya wato shi azumin farilla babu rangwame cewa rashin niyya kafin alfijir yana hana ingancinsa an ci azumin farilla ba kaɗai Ramadan ba, da Ramadan a watan Ramadan, da Ramadan na ramuko, da azumin kafara, da azumin bakance, ire-iren waɗannan azumi, azumi ne na wajibi, su ba a ƙulla su bayan alfijir, dole sai kafin alfijir, saboda hadisin da muka ambata. Amma shi kuma azumin nafila abin da ya sa ya fita daga cikin umumin wancan hadisin, shine hadisi ingantacce da ya zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa ya tambaye su shin akwai wani abu a wajenku hal indakum haif akwai yar haisa ne a wajenku suka ce ya ma'aikin Allah babu wani abu sai ce ni zan sa'i to haka ne kawai na wuce da azumi kuma lokacin da hantsi wannan ya nuna cewa azumi na nafila yana iya faruwa mutum bai tashi da sanin zai yi ba in ya yanke shawarar zai yi bayan gari ya waye to yana iya ci gaba da azuminsa insha Allah ta'ala sai zama azumin nafila ya wa mata da azumin farilla ta wannan fiskar wadda malikiya kuma ba su ba su bambanta su ba haka a wajen ma karyawa azumin farilla yana da alfarmar da karya shi sabo ne amma azumin nafila akwai rangwame cikin al'amarin idan mutum ya ga wani dalili da zai hana shi azumin to ko da yana cikin azumin zai iya karya shi mai azumin nafila shugaban kansa ne kamar yadda annabi sallama ya shigo bai samu abin da zai ce ba yace ya da azumi haka wata rana kuma ya shigo sai suka ce masa ga dan abu an kawo mana daga unguwa idan kana da bukata sai yace mu gani ko daidai ma na tashi ina azumi sai ya karba sai ya ci wannan ya nuna cewa wato mai azumin nafila idan ya ga damar karyawa zai iya karyawa babu komai insha Allah ta'ala amma malikiya duka da ɗauka da karyawa duka sun ba su hukunci ɗaya sun ɗauki karya ainihin wato azumin nafila sabo kamar da suka ɗauki karya azumin farilla sabo in banda sun bambanta su da kafara azumin farilla musamman na Ramadan akwai kafara amma azumin nafila babu kafara sai dai sun wajabta masa maimaita shi Malam yace wan niyyatul wahidatu kafiyatun fi kulli sawmin yajibu tatabu'uhu Malam yace niyya daya wan niyyatul wahidatu niyya daya kafiyatu ta isar fi kulli sawmin cikin dukkan azumin da yajibu tatabu'uhu ya wajaba a jera shi duk azumin da wajibi ne jera shi to niyya ɗaya ta isar ka siyami ramadana kamar azumin watan ramalana wa siyami kafarati zihari da azumin kafara zihari wal qatli da azumin kafara kisa wan nazri da azumin bakance allazi aujabahu al mukallafu ala nafsihi wanda mukallafi baligi mai hankali ya wajabta wa kansa matsala ce ta niyya malam ya dawo kanta wanda a karatunmu da ya wuce mun yi tsokaci a kai dukan azumin da ya waje ba a jera shi kamar azumin ramadan ba a tsallake kamar azumin kafarar zihari Allah ta'ala ya ce wa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa sai ce mutatabi'ain shaharaini mutatabi'ain watanni biyu a jere ta haka Allah ya wajabta jera azumin kafara kafara zihari haka kafara kisa wa siyamu shaharaini mutatabi'ain shi ma zai yi azumin wata biyu a jere ko wa siyamu ko wa siyamu shaharaini mutatabi'ain zai azumci فمن لم يجدني إن ذنكو ومن يقتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة لا أهل إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو منه فتح رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وفتح رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ومن لم يجد فصيام شهرين mutatabi'ain wadda bai samu wato wuyaye da zai yanta ba to fa siyamu shahrayn sai azumin wata biyu mutatabi'ain nan ma sai aka ce ajere mutatabi'ain don haka da azumin kafara zihari da azumin kafara kisa to duka wannan shi ma wajibi ne jeranta shi hakan nan azumin bakance da mutum ya wajabta wa kansa shi azumin da kuma jeran tashin. Idan mutum ya ce ya yi bakancan zai yi azumi uku a wannan watan misali, sai bai ce a jere ba, to wannan ya rage nasa, in ya ga dama ya yi su a jere, in ya ga dama ya raba su. Amma ya ce ya yi bakancan zai yi azumin kwana uku a jere a wannan watan, to yanzu ya sanya jerantawan daga bakancansa. da haka jeranta su ya zama wajibi saboda shi dama bakance ilzamu mala yajibu ne ilzamu mala yalzam mutum ya dora kansa abin da bai zama dole ba to matukar ka dora kanka kuma ba a yin sa dama sai da bautar Allah ba a yin bakance sai da ibada da haka matukar ka dora kanka wata ibada da Allah bai wajabta maka ba sai ka wajabta kanka to yanzu ta wajaba a kanka har sai ka sauke wannan wajibi an fahimta don haka idan mutum ya wajabta wa kansa jera azumi uku ko shida ko bakwai ko goma ko nawa ma ya ɗauki bakance to wajibi ne ya jera shi idan kuma jera shin ya zama wajibi to yanzu hukuncinsa ɗaya wajen niyya da ramadan da kafarar zihari da kafarar kisa amma irin kafarar rantsuwa irin kafarar rantsuwa to ita ma wannan kafara ba dole bane jerawa faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum faman lam yajid fa siyam thalathati ayyam Allah yace wanda bai samu waɗancan abubuwa uku ba da aka ambata kafin nan to sai ya azumin kwana uku sai ba a ce me sai ba a ce mutatabi'at ba ba a ce fa siyam thalathati ayyamin mutatabi'at ba sai ka aka ce thalathati ayyam kwana uku to tunda ba ambaci jerantawa ba to kenan jerawa ba dole bane to azumin kafarar rantsuwa shi jera shi ba dole bane tunda jera shi ba dole bane to yana da bambancin niyya da waɗancan wanda ya waje ba a jera su azumin da ya waje ba a jera shi kamar azumin wata Ramadan idan aka ce yau din nan tara ga watan Sha'ban muna cikin karatun nan sai labari ya zo mana cewa an ga wata tabbataccen labari kowa a cikinmu bai zai ji shine Ramadan ya shigo watan azumi ya shigo menene ya gabata a iliminmu a cikin saninmu me muka sani shine zamu azumci wannan watan gaba daya duk wani musulmi baligi mai hankali wayayye idan aka ce watan Ramadan ya kama to ya san gobe da azumi kuma ya san sai ya kwan ishirin da tara ko talatin yana wannan azumi. To wannan ya sa za ka ga abin da zai nuna maka haka shine za ka ga ran ishirin da taran ko ishirin da takwas ko kafin nan ko ran ɗaya ga watan za ka ga masu hali ana zuwa aje a siyo spaghetti katan-katan a siyo kwai a siyo madara a siyo Lipton, a siyo sukari, a siyo zobo, a siyo jus ɗin nan nawaye da sauransu, ko ba haka ba, musulmai masu sana'a masu kankara ga ana ta gyaran inji, ana ta gyaran firij, saboda an san abin na yi ne, za a yi tuka-tuka na wata guda. Kaga kowa ya sani ya amince ya gamsu a ransa cewa wata za a ana wannan hidimar. To, wannan sanin da yardar da amincewar shine niyyarka ta zaka azumci wata guda ita ce niyya ɗayan da malam yake nufi don haka wannan azumin tunda an san ba fashi to yanzu shirin suhur ɗinka da kai na, cewa za ka tashi da azumin ramadan ai tamkar niyyarka shine gobe in ka tashi da azumi to shikenan kuma sai ran sallah ko ba ka ba wani ma sai ya ce shi kenan tumame bye bye saboda me saboda ya san cewa kuma shi da abinci shi da karyawa sai ran sallah to wana niyya ce ta rana ɗaya ko ta wata niyyar wata ce dan haka da malam ya ce niyya ɗaya ta ishe shi ƙarshe ma sai ka kasa fahimtar malam ɗin domin ba wata niyya ɗaya niyyar wata ce niyyar wata ce da malam cewa yake niyyar wata ta ishe shi to amma na malam din zai lafazin malam din zai fi saboda ba iya azumin Ramadan ya magana akan sa ba inda azumin kafara ba rantsuwa ko ta kisa ba ba wata ɗaya bane haka dole dai niyya ɗayan za a ce amma a haƙiƙa abin da ake nufi shine me shine niyyar dukan azumin lokacin da mutum ya ji zai fara lokacin niyyarsa ta duka ne, don haka baya bukatar kullum sai ya jaddada niyya, kuma ma niyyar nan inda faɗanta ne ake a baki, shi ne za ta iya karɓan ta jadidi. Amma tun da ba a baki ake faɗanta ba, abu ne a rai kuma ka san goban ka fara ji kuma za ka yi gata ma za ka yi. To, ai, in an ce ka maimaita ta ma yaya za ka maimaita ta? Nin an ce ka maimaita niyya, ya za ka maimaita ta? Kaɗai, ita, ita shi sha'anin niyya yana, yana bayyana ne ga wanda misali ya sha ruwa da wani sanadi. Ya fara an yi azumi ɗaya da shi, azumi biyu da shi, mace ce sai haila ta zo mata, namiji ne sai tafiya ta same shi, sanadin haka suka sha ruwa, ko rashin lafiya ya sha ruwa. To, kaga yanzu idan mutum ya sha ruwa, to ai waccan niyyar ta kafe yanzu ran da zai dawo ya ci gaba da azumi kuma shi ma karshe bai sani ba in mai haila ce bata san ita ma ta za ta dawo ta ci gaba da azumi ba da haka niyyar farko ta kafe ran da ta samu tsarki kuma sai ta sake kudura niyyar sauran abin da ya rage abin da ake nufi da wannan magana da malam yake cewa niyya ɗaya ta ishi mutum shine mun yi magana da ku cewa wanda bai kwanda niyya ba ya wayi gari ɗaya ga watan Ramadan ba shi da azumi sai dai kame baki to yanzu wanda ya riga ya fara azumin ranar farko sai washe gari ranar farkon nan rana ta faɗi aka sha ruwa da aka sha ruwa yake shingaɗe ya kwanta shine bai farka ba sai ana sallar asuba ya tashi alwala kawai ya tafi masallaci bai yi sahur ba bai ma farka ba kwata kwata balle yayi wata niyya cewa gobe zai yi azumi shin ya tashi da azumi amsa shine ya tashi da azumi da wace niyya niyyarsa ta Ramadan ya shigo niyyar sannan dai ta Ramadan ya zo ita ce dai take masa amfani. Da a ce zai kwanta baccin ma tun kafin rana ta faɗi, bai tashi ba sai ana sallar asuba, kun ga bai sha wancan ruwan ba ko? To shi kenan ya yi shige, yi azuminsa yana nan, saboda niyyarsa ta farko ta azumin Ramadan zai yi, Ramadan kuma ba kwana ɗaya ba ne, shi kenan. To haka mai azumin ka fara shi ma, tunda dole ne jerawa. Malam ya ce, wa amma siyamul masrudu amma azumin da mutum ya zaɓi jera shi da kansa asardu shi ma shine jerawa amma asardu ba kamar tatabu ba tatabu tatabu jerawa na shari'a nan kuma asardu jerawa na zaɓi siyamul masrud azumin da mutum ya zaɓi jeranta shi zai yi ta yinsa ne kawai yadda yadda in ya ga dama ya tsaya in ya ga dama ya ci gaba wal yawmul mu'ayyanu da azumin wata ayyananniyar rana fala budda min at-tabiit fihi kullu layla to wajibi ne kwana da niyya a kowane dare kuma ku ƙara fahimta an ce kwana da niyya fa ba ana nufin kafin mutum ya bacci ya niyya sai ya sai ya kwana da niyyar nan Allah sannan adam ya yi ba haka ake nufi ma'ana mutum ya samu wani yanki ya samu yanki na dare ya kudura niyyarsa a wani yanki na dare ko da ƙarshen dare ne ina jin sabitun niyya don haka azumin da jera shi zaɓin mutum ne in ya ga dama ya jera shi in ya ga dama ya bari kamar ka fara rantsuwa kamar azumin da mutum ya zaɓa ya na nafila kamar goma goman dulhajji na farko yana son ya azumin su wannan shi ya zaɓi ya jera in ya ga dama zai iya sha da haka wannan kullum kullum zai yi zai yi niyyar sai ya sai ya kudura a ransa cewa gobe zai tashi da azumi malam yace fala budda min at-tabiti fihi dole ne kwana da niyya cikin sa kulla laila kowane dare ومن شروط صحة الصوم malam yace yana daga cikin sharuɗa na ingancin azumi yanzu sharuɗin inganci ɗaya malam ya magana akai shine me kwana da niyya. Min shurutu sai hati saumi yana daga cikin sharuɗan ingancin azumi an naqa'u min damil haidi wan nifas. Tsarki daga jinin haila da nifasi. Yan mace tana haila ko tana nifasi azuminta baya inganta. Baya inganta. Har sai ta samu tsarki. wadda wadda nasara ma balu ma balu mar'ati menene alaysatil mar'atu idha hadat lam tusalli wa lam tasum ba kwa ganin mace idan ta yi haila ba ta sallah ba ta azumi da kuma fadin wata mata cikin mata annabi sallama kunna nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salah in kasance ana umartan mu da murama azumi amma ba umartan mu da murama sallah fa in inqata'a damul haidhi idan jinin haila ya yanke wan nifasi ko na nifasi na haihuwa qabla al-fajr kafin al-fajr walau bi lahzatin daidai da kiftawar ido wajaba alaiha sawmu dhalika al-yawmi ya wajaba akanta ta azumci wannan yini walau lam taghtasil illa ba'da al-fajr ko da ba ta yi wanka ba sai bayan al-fajr wa tu'adu an-niyya idan qata'at tatabu bil marad wal hayd to kafin mu nan nan malan yana magana akan ita mai haila ko nifasi cewa idan jinin ta yanke mata kafin alfajir koda da kiftawar ido ne walau bi lahza malam ya faɗa ne wannan hukuman a hukunci amma bai da waki an fahimta ashi da waki a hukunci haka ne amma ya za a iya sanin kiftawar ido dare ya kare yawa da haka a hukunci hakan a hukunci a shari'a ko da daidai da kiftawar ido na jinin ta ya tsaya kafin alfijir to ta yi tsarki kafin alfijir amma ba zai iya gano kiftawar ido kafin alfijir to abin da ake nufi shine wato dai ko da yaya dare yayi karanci sauran dare yayi karanci jinin ta ya dauki akwai azumi akan wannan kuma za a yi la'akari ne da tabbatarwanta, wai da a ce za ta tashi bayan gari ya waye, ana sallah ko kuma gari ya yi sha, ta je ta sai ta ga alamar ɗaukewan jini, amma ba ta san yaushe ya ɗauke ba, shin kafin alfijir ne ko bayan alfijir, wannan ba ta da hukunci, me ba ta da hukunci, shine ba za mu ce ta yi saƙo ba ta da azumi ba, kuma ba za mu ce ta dauki azumi a wannan lokacin ba. Amma tun da uzurinta, domin ƙarshe za mu zo yi magana a kai masu uzurori, akwai uzurori wadda shari'a ta yarda a sha azumi a dalilinsu, irin jinin hailar, irin nifasi, irin tafiya, irin rashin lafiya. irin waɗannan uzurori zance mai inganci duk wanda ya sha ruwa a sakamakon irin wannan uzuri kuma sai uzurin nasa ya kau da rana to ya iya ya ci gaba da cin abinci dama shari'a ta ba shi izinin cin abinci ta ba shi izinin cin abinci tun ketowan alfajir don haka yanzu sauran abin da ya rage masa na wuni don uzurin ya kau zai iya ci abincinsa ya sha domin ya fara ci ne dama da izinin shari'a. Da haka ita ma wannan mata ta shiga wannan hukunci. Zaran ta wayi gari ta ganta a cikin tsarki ba ta san yaushe ya same ta ba, to shi kenan. Alas, ba azumi a kanta wajibi a wannan rana, kuma ba za ta yi shi inganta ba tunda ba ta yi niyya kafin alfajir ba, sannan kuma ba wajibi ba ne ta kame bakinta za ta iya ci ta sha. za ta rama shi mana a izini kan duk wanda ya sha zai rama wannan ka'ida ce duk wanda ya sha zai rama an gane ko don haka da malam ya ce ko da da da kiftawar ido ma'ana in dai jinin ta ya dauke mata kafin alfijir ya keto to shikenan ba sai ta yi wanka ba kisa ya ce walau lam taghtasil illa ba'da alfajr ko da ku ba ta yi wanka ba sai bayan alfajir kamar mai kamar mai janaba wanda ya kwanda janaba zai iya tashi da azuminsa sai wankan janabarsa bayan alfijir ba matsala mace da jinin ta ya dauke ba ta yi wanka ba za ta iya ta wankan ta bayan alfijir ba matsala wa tu'adu niyyatu idan qata'at tatabu'u bil maradi wal hayd wan nifas wa shibhi zalika malan yace ana maimaita niyya idan qata'at tatabu'u idan wancan jera jerantawa na wajibci ya yanki kamar da muka ambata bil maradi sanadin rashin lafiya wal haidi ko jinin haila wan nifasi ko nifasi wa shibhi zalika da makamancin haka kamar da mun ambaci wannan a baya malaka wa min shurutu sihhati sawmi al aql yana daga sharuɗan ingancin azumi hankali hankali amma cin hankali sharɗi ne na inganci kaɗai, hankali sharɗi ne har da wajibci, amma malikiya sun sa shi a sharadin inganci kaga in an ce sharadin inganci kenan mahaukaci azumi wajibi ne a kansa alhalin kuma dukkan wanda yake ba shi da hankali ba mukallafi bane sharadi na takalifi al-aql wal bulugh hankali da balaga in mutum ya rasa hankali ba mukallafi bane idan mutum ya rasa balaga ba mukallafi bane wannan shine taklifi tsantsar taklifi al'aql wal bulugh don haka idan mutum ya rasa hankali babu taklifi a kansa ba zancen wajibci a kansa ba zancen wajibci don haka malam yace faman la aqla lahu wanda ba shi da hankali mahaukaci ne kal majnuni kamar mahaukaci wal mughma alaihi da mai farfadiya wannan layin su ɗaya da mahaukaci da mai farfadiya suna da ciwon hauka ne amma da mai bacci da mai maye da mai suma layin su ɗaya an gane ko yawa don haka wadda yake mai farfadiya ne la yasihhu minhu sawmu fi tilkal hala azuminsa baya inganta azumi baya inganta masa fi tilkal hala a wannan halin da yake ciki na hauka din in yayi ma azumin bai inganta ba mala yace wa yajibu alal majnun idza ada ilayhi aqluhu amma yana wajaba akan mahaukaci idan hankalinsa ya dawo masa walau ba'da sinina kathira ko da bayan shekaru ne da yawa an yaqdiya ma fatahu min as-sawm ya rama abin da ya kubuce masa na azumi fi hali jununihi a halin haukarsa wa mithluhu al-mughma alayhi irin sa ne dai mai farfadiya mana shi ma zai rama azumin shekarun da suka shuɗe masa to kun ga wannan wannan yana daga cikin wato hatsarin taƙaita hankali a cikin sharuɗan inganci, ya nan ya bayyana. Inda a ce hankali ya zama sharaɗin wajibci da inganci duka da malama zai wannan maganar ba. Amma, kamar yadda muka ambata ne, cewa mun fi gamsuwa da cewa hankali sharaɗi ne na wajibci, domin idan ana sallah mahaukaci bai yi ba ya bar wajibi shi mai sabo ne na shi ba mai sabo bane don haka tunda shi ba mai sabo bane to ashe ba a magana da shi domin duk wanda ake magana da shi kuma lokacin yayi bai yi ba yana cikin sabo ne mahaukaci babu shari'a a kansa har sai ya samu lafiya daga lokacin da ya samu lafiya daga lokacin shari'a ta dawo kansa abinda duk ya faru a baya ya wuce ba zai rama komai na shari'a ba abinda zai rama na shari'a da haka wani manganin da malam yayi manganin masu rauni matuka in aka ce yanzu mahaukaci dan yayi hauka shi ba shi dora kansa hauka ne dan yayi hauka ya warke shikenan kawai sai sai ya ta azumi misali yayi hauka shekara goma kaga kenan ka kaga kenan zai zai a ce ta azumi yana rama Ramadan da ya shuɗe ta rama Ramadan da ya shuɗe kaga wannan yana bukatan dalili ne wannan ya wuce a kawo shi da ijtihadi yana bukatan dalili nafsi annabi sallama ya ce mahaukaci ya rama azumi ya warke sai dai a samu wannan amma da ijtihadi shari'a ba ta tsanantawa har haka wal mughma alaihi wa mithluhu al mughma alaihi idza afaqa Allah ya ce irinsa ne mai farfadiya idan idan ya farfado. Allah ya wa malar rahama, mu ma ya mana rahama. Wa min shurutu sai hati saumi tarkul jima'i wal akli wa shurbi. Ina ga inda lokacinmu ya tafi za mu haƙura mu tashi daga nan saboda maganganun kasu kasu cike mana kuma ba mu gama ba. sai mu tashi wa min shurutu sai hatta saumi da insha Allah ta'ala a karatun mu na gaba abinda muka daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim alladhi qadima ala alihi wa sahbihi الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين gabanin mu je maganar malam ina kwankwasa mana kofa da cewa mu yi kokari mu nemi littafin muqaddimatul hijriya saboda akwai yiwuwar zama na gaba insha Allah ta'ala za mu za mu kammala karatun wannan littafi kuma muna sa ran Allah ya yarda littafin da za mu yi na gaba shi ne muqaddimatul hijriya na da kyau mu tanadi wannan littafi gabanin wani wani lokaci insha Allah dan kuma kwamitin karatu akwai wani wani taimako da za su yi na samar da littafin ta bai ɗaya to sai su duba su gani saboda na san a baya suna kokarin samar da littattafan Allahu akbar na mana to maganar mai taɓin hankali yace yace kamar mai taɓin hankali za a iya sa shi ya sallah kamar yadda ake sa yara su sallah. To, in an ce mai taɓin hankali shi ne wanda yake da ciwon hauka, ita haukar hawa-hawa ce, amma duka hankali in yana ciyo to babu takalifi. Dukkan wanda yake da taɓin hankali babu kasar a sa shi sallah, saboda sallarsa ba za ta inganta ba. Yaro abin da ya sa ake sa shi saboda za ta inganta. yaro sallar za ta inganta saboda shi ai bai da tabin hankali shi ba mahaukaci bane hankalin bai nuna bane sai bambanci tsakanin hankalin ya rikirkice da kuma bai gama nuna ba na yaro bai gama nuna bane don haka shi hankalinsa yana sayace sallar za ta inganta shi yasa ake sa shi amma shi mai tabin hankali sallar ba za ta inganta ba aka ba ma'ana a sa shi ba azumin ya yanke azumi saboda rashin lafiya ko kuma jinin haila na mata niyya ta biyu abin da ake nufi a nan shine misali an fara ramadan kwana biyar sai jini ya zo mata jini ya zo mata wala Allah da rana ya karya mata azumi ta san gobe za ta yi azumi ba in ta san kwana uku take ta san dai nan gaba za ta yi kwana uku ba ta azumi don haka kuma haka kwana ukun suka mata cur bata ya zumi ba sannan sai ya ɗauke mata da magariba ya ɗauke mata da magariba ta yi wanka yanzu ai za ta ji a ranta cewa gobe za ta yi azumi to shi ne niyyar duk gobe za ta ci gaba da azumi kenan to jin a ranta cewa gobe za ta ci gaba da azumi to niyyarta ta dawo ta sauran abin da ya rage na azumi ta ci gaba ne kawai daga nan. Ce kama baki wani dalili ne wanda ya zo akan kama baki, sannan kuma idan mutum ya kama bakin nasa kuma ji ba zai iya ba, sai ya karya me sakamakonsa. Kama baki akwai akwai hadisi ko Tirmidhi ko Abu Dawud. Wanda Annabi sallama yake maganar al-imsak fal yumsik baqiyata yawmin. Zai yi tana tana shi da kamil ɗinsa ba, amma akwai yana da asali kame baki. nan malamai suna ƙarfafa wannan kama bakin da cewa alfarmar watan asali watan ramadan watan azumi wato ba za mu yi mamaki ba idan aka ce wanda baya azumi ya kame bakinsa ba za mu yi mamaki ba saboda ai ba a san musulmi da ci da sha da rana da azumi ba abin kunya ne kuma kamar akwai wani nau'i na tozarci ga shari'a yasa hata wanda aka ba shi izinin ya ci abincin ai zaka ga dan kunya dai zaka ga yana kokarin ya ga ya ci abincin a boye baya son a ganshi yana ci me yasa saboda girman wannan yinin dan haka yinin ya fi dacewa da mutum ya kame daga ci da sha akan a ce mutum ya sa ya sa langato da miya a gabansa yana ci kawai yana yana abin da ya ga dama yinin yana da alfarma sosai sannan idan mutum ya kasa kamewan ya halatta ya ci abinci ya halatta ya ci abinci ai dukkan wannan kamewan mustahabbi ne dan mutum ba zai iya ba to ba za a tilasta masa ba tunda dama ai ba azumi bane amma girma da alfarmar watan ne sa aka ja hankalinsa akan ya kame din dama dan in ya kame ya kai faduwar rana ma ba za a irga masa azumi ɗaya ko biyu ba Allahu a'lam sai ko karin bayani ba ka ka kada matar da ta waye gari gari ya waye ana sallah ko ko gari ya yi sha ta je ta tsuguna sai ta ga ta yi tsarki ba ta san yaushe ta yi tsarkin nan ba in mun koma kan karatunmu na ƙawa'i ne al'asulu a gare ta asali ita a gare ta menene ta jini inda shi ta sani ta kwanta don haka lokacin da ta ga ta yi tsarki lokacin ne ta san tsarki kafin nan ba ta san tsarki ba don haka bata hukuncin azumi a kanta ta gina akan asalin abin da ta sani ita mai jini ce ta fahimta don haka bata hukuncin azumi a kanta yanzu ba za mu ce azumi ya waje ba a kanta ba mun ce azumi ya waje ba a kanta kenan fa yanzu kenan ta ƙi yin azumi da gangan har ma ƙarshe a malikiya mu ɗora mata kafara bayan ramukon mu alhalin ita bata san da azumi a kanta jini ta sani sannan ba za mu ba za mu ba za mu ce mata ba za mu ce mata mai azumi ba saboda me saboda ta wayi gari ba niyya ta kaga ita ba mai azumi ba ce don haka abin da nake da ba ta da hukunci shine azumi bai waje ba a kanta ba sannan yanzu dan ta zama ta ga tsarki ba ta zama mai azumi ba ba ta kwanda niyya ba sannan kuma tunda halin da ta samu kanta na uzuri hali ne da shari'a ta ba da izinin a ci a sha za ta iya ci da sha wannan na faɗa da Allah raba ina wajen Malam Ali. Wata yamma shakki sabuwa wajen Malam Ali. Ya ce wai wannan matar da da ta waye gari ta ga tsarki, ko wanda muka magana a kanta yanzu. Ya ce to, tun da ta san akwai yiwuwar zai ɗauke, za ta iya kwanciya da niyyarta. In case. Haka kake nufi ko? Kaga a lokacin kenan tana tashi in ta ga ta tsarki sai dama da niyya. kaga wannan niyyar shakka ce niyyar shakka ce inda a ce akwai wata yawon shakki zai mutu wannan ma yawon shakki ce to amma yawon shakki guda ɗaya ce wannan niyyatu shakki ne rigakafi ne niyyatu shakki malam za mu za mu cike da kai ko ya matsayin sallarsa azuminsa ai me To, gabanin na je zuwa ga batun malam shi ne, shi mai mayar da amai, mai mayar da amai kala mutum iri biyu ne, akwai wanda zai ji aman, in ya ji shi, ya zo makogoro bai fito baki ba, sai ya mayar da shi, kuma daga nan bai fito ba, wannan azuminsa bai kare ba. Akwai wanda kuma aman ya gangaro, ya zo baki. sai ya mayar da shi wannan shi ya karya azuminsa don haka ya danganta a level ɗin da aman ya koma sannan sai maganarsa yake cewa ya kamar a ce liman ne yana jan mutane sallah da azumi ko kuma a ce sallah azhar ko sallah asuba mu ce sallah asuba lokacin tun da lokacin da azai da cin abinci ba yayi nak a sallah asuba sai amai sai ya zo masa da amai ya zo masa irin mai karya azumin kenan sai ya mayar da shi ya zo bakinsa sai ya mayar da shi ana sallah sai ci gaba da sallah ko yawwa to hukuncin azumin sa ko sallar sa kake tambaya azumin sa ah to dan shi liman ne ba zai kare ba azumin azumin sa ya kare mana amma sallah ba ta bace ba inda amai baya bata sallah baya karya alwala zance mai inganci amai baya karya alwala baya bata sallah dan haka sallah tana nan ana yin ta amma tun da ya mayar da amansa to ya karya azuminsa shi ma tare da cewa sallah yake shi liman ne duka wannan bai hana azuminsa ya karye ba zai karye Allahu a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk